na babban malami الشيخ محمد بن سالف العسيمي رحمه حفظه الله تعالى ومتاشي المعقد العاشر معقد وأصل نبونا لتكن معاقد وأن بدسوم في سام داما وجرم ما إلمي دموري مشي بريبة الشدة أنفانيشي الله كدا تدرك في معقب العاشر ملك ملازمة آداب العلم لزمتر لدبنا علم yadda muka ji a baya mun yarda ilimin nan ba karamin abu ba ne ilimin nan ba abin wasa ba ne kuma addini ne shari'a ce so shi a shari'a kuma yana da wajiban shi yana da rukunan shi yana da adabin shi to abin da zai taimake ka gurin cin moriyar ilimi shine ka kiyaye na dubba na ilimi abubuwan da idan ka kiyaye su ilimin zai zo maka cikin ruwan sanyi kuma zai maka amfani kuma za ka tsoni da shi da su ne wa'ina adabba kalabin alƙayyimi rahimahullahu ibn al-qayyim al-jawziya wanda ya rasu 751 wanda ya gabata ibn al-qayyim ana ana zancen ilimi aka ce maka ibn al-qayyim to fana hi kabi ibn rajab bin al-hanbali da ya zo ba da labarin shi rahimahullah kusan kowane fanni sai ya ce la yulhaqu bihi mislu la yulhaqu bihi mislu ba wanda sai irin shi ne ya kai zuwa ga wannan wannan fannin ce shi dai da idan shi bai taɓa ganin mutumin da yake da ittifa'i da ibtila'i a cikin ilmummuka mabambanta ba kuma alfadul bayan Allah subhanahu wa ta'ala da ya taimake shi ya datar da shi da muwafaka su sababi shekul islam ibn wanda ka kalli makarantar ibn taymiya ma malam ta ce ilimin yake magana da kanshi ka ce kawai ka dogara da littattafan in ka fidda littattafai umma hajji na hadis da alkur'ani mai girma littattafan da ibnu taymiya da almajiran shi suka rubuta a kowane fanni sun yi sheka shi da kanshi kuma yake faɗa kan ibnu taymiya cewa la buqila'un lam yakun li naziri li siwahu min mutakallimin bi lisan ibnu qayyim ibnu taymiya yana da ibtina' bincike da wato ainihin nazari a cikin ilmin muka wanda irin shi dai mai magana da harshe ma'ana a zamanin shi zuwa ƙasa ba a taɓa samun kalan shi kai malamai na cewa bayan alƙurunul mufabbala ba a taɓa malamin kala ibn taymiya hakan na kuma almajiran shi suka ɗau tuta da bajinta kuma duk wanda bayan su ya zamanto babban malami wanda almusharu alayhi bil banani daga tare da ya tasiranta da su Allah ya ƙara musu rahama ala ragmi umuril mubtadi'ah ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين شمس الدين وسيسنا إنكارا فلو إن على قبل نجم الدين فخر الدين شهاب الدين علم الدين ركن الدين دلوكة دولة مماليك لجنني أتفارع yawaita amfani da su wanda su kuma su ibn al-qayyim sun zo bayan wannan daular ne da haka bi'a ce ta garin su kuma da ake ce ma malam ake ce ma ustaz ake cewa kaza kai yanzu zaka kira Abubakar baka cewa malam Abubakar ne siddiq ko ba haka ake ce ma wani alhaji ko wanda kaza ya taba ce alhaji Usman ibn Affan kenan bi'a ce ko na'am ibn al-qayyim rahimahullah ya faɗa fi kitabihi madarij as-salikin مدارج سالكين في منازل بين أداء كرنت مسلم عند الدافعين مدارج السالكين أنا علم في منازل بين إياك نعبد مدارج السالكين بين المنازل إياك نعبد مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين كتاب مجلد دليل من شيء إياك نعبد وإياك نستعين فسنة تأتي نعم نعم ai ba sharhi kuma ko ya faɗa a juz'i na biyu ne safa ta 391 yace adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu shaqawatihi wa bawalihi فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب وما استجلب حرمانهما وحرمانهما بمثل قلة الأدب ابن القيم رحمه الله يتي أدب المرء ندب مسن kasancewa shi ne ladabi unwanu sa'adati wannan shine alama ta rabauta shi mutum gan shi ne ladabi ne to alama cewa zai rabauta kenan da kaga ya rasa rabauta ya to ladabin ya bari wa falahihi kuma alama ce ta tsira shi wa qillatu adabihi rash karancin ladabin mutum unwanu shaqawatihi alama ce ta tabewa shi wa bawarihi da halaka shi kaga mutum ba shi da ladabi to ya kama hanyar taɓewa ya kama hanyar halaka da kaga mutum yana luzumtar ladabi ya kama hanyar tsira ya kama hanyar rabauta shi da maganganun shi ba suka san dogon sharhi ba Allah ya ba shi hikiman magana sai ce fa mastujili ba khairar duniya wal akhira bi mithlil adabi ba a taba jawo alkhairin duniya da lahira ba da wani abu kwatankwacin ladabi wa nastujili ba حرمانهما بكل بمثل قلة الأدب بأتبا جاو رشن البركة درشن الخير الدنيا دلاخرة بدوانا أبن دوكي كارنش الندب أنا دك أبن دك يا جاو الخير تو بكي ندبي با دك أبن دك يا جاو شر بكي رشن ندبي با الخير ننكو الدنيا ولا الآخرة مدارج السالكين جزء نبي صفا تدري أكد تسعين دقيقة مليت والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب جميع يوم جمع إتي والمرء لا يسمو بغير الأدب متم بذي تبعنه كتاوة دوانا أو ندبا لدبيبا وإن يكن ذا حسب ونسب كودا أتي ما أبو تندن دنتكاني ما أبو تن حسب درجاني ونسب دندن دنتكاني ko ɗan gidan sarki wane ne ko ɗan gidan malam wane ne ko ɗan gidan attajiri wane ne in har ya kasance ba shi da adabu to zai taɓa ɗaukaka ba shi wal mar'ula yasmu daga sama yasmu sumuwan ya'ni ala ya'lu uluwan mutum ba zai taɓa ɗaukaka ba bi ghairil adabi da abin da ba na dabi ba wa in yakun za hasabin wa nasabi ko da ma abocin daraja ne da dangantaka kamar yadda kuma ko da ɗan ƙaramin gida ne in yana da ladabi da ilimi sai ya zama babban mutum ra'aytul nasa ra'aytul ilma sahibuhu sharifu walau waladatuhu aba'un li'am wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu alqawmul kiram haka mai iya magana yace shi ni da gani na ilimi ne shi yana da daraja walau waladatuhu aba'un li'am ko da mutanen banza suka haife shi shi dai mai ilimin su yayi daraja kuma zai ta ɗaukaka har ya zama manya-manyan mutane suna biyayya ga lamarin shi yana da ainihin wato na fata an gani shi ne ake wani baiti da ake jingina masiru na ali ibn abi talib ba lalle ya zama ya tabbata daga gare shi ba kuma yin kinkin da maganar mai kyau ce na cewa al-ilmu yarfa'u baital la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wa sharafi ilimi na daga darajar gidan da ba shi da ginshikin kirki gidan da kila ma da danni aka yi shi da karmami shi ko jahilci yana ruguza gidan girma da daraja عليه وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ودرسه ومع شيخه وقديمه وإنما يصلح للعلم كأي ma'ana ba wanda ya dace da ilimi illa man ta'addaba bi adabi a ce wanda ya ladabtu ma'ana yayi koyi ya dabi'antu da na dubba irin na masu neman ilimi fi nafsihi a karan kanshi ya zama da an gan shi an ga wannan muta'addibun ne bi adabi ilimi wa darasi cikin darasin shi in shi yake badawa in shi yake ɗauka daga maganar shi da zaman shi da tambayar shi da amsar shi an ga wannan muta'addibun ne bi adabi ilimi wa ma'a shaikhi gurin malamin shi in ya zauna in zai yi magana in zai yi kaza a gaban masu ilimi za a gane wannan muta'assir bil adab wa qarinihi kai ko da abokin karatun shi ne da suke tare ko abokin shi ma mutlaqan zai tabbatar da cewa kai wani ya samu albarka ta ladabi a gurin ilimi قال يوسف بن الحسين يوسف بن الحسين yana cewa bil adabi tafhamu al ilma da ladabi ne kake samun ilimi yusuf bin al-husayn shine ibn ali bin yaqub ar-razi kenan ana ce ana mai alkunya abu yaqub yusuf bin al-husayn bin ali abu yaqub ar-razi sufi ne sufi ne sai mai zahiri kuma sufi da cikin malamai waɗanda suke masu yawan yawace-yawace waɗanda yawanci damar su kwaye haka suke ba rihilat irin na malaman hadisi ba aka cewa na kasiru tirhal ne ana mai yawan yawon neman ilimi na kasiru siyahati yawan yawon wai buɗe ido suke cewa ba karatu ke kai shi ba ba don ya koyar ko ya koya ba su suna yawo ne suna raba karama kama ala hajji ma ya kuluna so yusuf bin al-hussein dinnan sufi ne wanda suna kiran shi a zamanin shi babu wanda ya kai shi sanin a sufanci akwai ma malaman da suke sufanta shi da zandaka sun ce zindiki ne mutanen garin rayu kenan tunda can ya girma ana cikin afiran na dunnun a sufi shi na al-misri a cikin abokanan karatun shi wanda suka taso tare daga cikin abin mamaki kasan duk wani sufi yana da uduba abin mamaki yadda take take mai da shi uduhuka kuma ya zama abin kamar dariya duk in ka tuna da kuma ka tausaya mishi sufi sufaye wanda suke mutaakhirun ta'akhirus sufiyya domin na muku bayani na in an ce sufaye a da zuhadu kawai ake ne daga baya ne sai suka shigo da wasu harbakatu da wasu kuzabalatu da sauransu waɗanda suka fita daga haddin magabata kamar yadda ibn jauzi abul kutub ibn kutub a cikin talbisu iblis ya yi wannan bayani ana cewa a cikin maktaba aka haife shi ibn jauzi kuma cikin maktaba ya rasu ya za ka kiran shi ibn kutub abul kutub an gane ku to ya kawo wannan wannan bayani to shi yusuf bin al-husayn abu yaqub al-razi suna cewa idan kana karanta mai qur'ani ko a jikin shi bai taba nuna ko kalan ta'assuri da alqur'ani ko ya hawaye ko ya gaza amma da ka jawo wani baiti na waƙe to kamata ya mutu ya kowace dafa daga daga jikin shi ta mutu mata kullu udwun min a'da'i daga wannan ai akwai ujuba ko to haka ne wannan kuma ba wanda ya nakalto wannan ba wani wanda zai mai shari sha'arani ne ya kawo cikin tabakatu sufi wanda shi ma sufin an gane ku labarin shi ya zo cikin tabakatu sufiya na ainihin wato abu abdurrahman sulami kamar da wannan magana ma ta zo a ciki yana yawan kawo maganganu abu abdurrahman sulami biyu ne akwai abu abdurrahman sulami alqari in can tabi'i din shi ba ma a san sufanci ba lokacin da ga mutumin turki ne wannan kuma wanda ya zo daga baya baya shekara ta ɗari hudu da yan canji ya rasu wannan shi sufi ne malamai suna cewa yana ma kirkiro hadisin ƙarya a cikin daraja ta sufaye da sauransu to shi yake kawo maganganun yaqub a yusuf bin hussein abu yaqub an gane wannan saboda haka wannan sufi ne maganar tashi kuma ba nan ta tsaya ba da yace bil adabi tafhamu al ilma sai yace wa bil ilmi yasihhu laka al amal da ladabi kake samun ilimi kuma da ilimi ne in kayi aiki zai karbu sai ce wa bil amali tanalu al hikma kuma da wato aiki ne kake zama mai hikima wabil hikimati ta fahimu zuhuda da hikima ne kake fahimtar ma'anar zuhudu wala'alla ka fahimci abin da shi ba shi ba haka ya fahimta ba don bai ka samu hikiman mai kyau za ka fahimci hakikanin ma'anar zuhudu ne ba irin fahimtar shi ba ya ce wato waffaku lahu kuma a datar da kai zuwa ga wannan zuhudu ya ce wa bi zuhudi ta turuku duniya da zuhudu ne za ka bar kyalikyalen duniya wa bi tarki duniya tarhabu fil akhirah da barin kyalekyalen duniya za ka zama mai kwaɗayin lahira wa bin ragabati fil akhirati tanalu riballah da wato ainihin a kwaɗayin lahira ne za ka samu yardar Allah wannan abu abdurrahman sulaimi ya kawo wannan magana cikin tabakatu sufiya da na ɗaya safa ta 63 a malam wala Allah ba komai yasa ya kawo wannan magana ba kuma ya gutsuro iyanan din dan dai kasancewar duk wanda ya magana in magana ce mai kyau ana iya istishahadi da ita amma kuma sanin a wato ainihin har akidar mutum tana da matukar muhimmanci wallahi su malaman da yake ɗaliban da yake karantarwa su da ma sun sani manyan malamai ne an gane ko da haka irin wannan tambihin kusan labudda min ne don wala Allah ka je ka ga Yusuf bin Hussein din duk da suna da yawa amma dai shi wannan sufi din ne domin maganar tashi ce ka je ka gan shi a wani gurin yi wata maganar da kuma za ka yarda ka ce Hussein ya kawo zancen shi cikin ta'arimul ilmi don haka salafi ne zai jefa ka cikin ramin da ko rijiyar da za ka yi tsalle ɗaya ka fada sai tsalle biyu ba ka fito ba Allah ya kyauta sai ke cewa li'annal muta'addi amma magana tashi haka take fa bil adabi tafhamu al-ilm ai sai dan ba yayi fatawa nabi yace sadaqatu wa huwa kadhubun ko duk da kasancewa yusuf bin al-husayn duk ta bai washi bai kai shedan ba ko kuma annabi yayi istishhadi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai yayi yayi zazzata shedan kan magana da yayi wala yace li'annal muta'addiba yura ahlan lil-ilmi fayubdala lahu domin mutumin da ke mai ladabi sai a ga cewa wannan ya dace da ilimi sai a bashi ilimi akwai hadisi duk da hadisin da yake ne jiddan sai an za ka ba da ilimi ka ba da shi zuwa ga ma'abocin shi na wanda ya cancanta a bashi a bashi ilimi ba shi ne na dogara ba amma ta jiriba ta yau da gobe aka ta nuna da ka ba shi ilimi kila ma ya ga dama ya karyata ko ya ta dariya ta shiga daga wanda aka ba shi hadisi ya ta dariya wai an ce rawahu tirmidhi bai taba jin tirmidhi ba a duniya sunan tirmidhi ne ya sa shi dariya daga wannan laisa ahlan lil ilmi ko to wanda yake da ladabi za a ga malamai za su ga cewa wannan ya dace a bashi irin fa yubzala lahu sai a bashi wannan ilimi wa qalilul adabi ya'uzzu ya'uzzu al-ilmu an yudayya indahu وقليل الأدب يعز العلم نعم wanda yake mai karancin ladabi to ya azu ilmu a yi ma ilimi jaje an yi bayya a inda don tabbas sai ilimi ya tozarta a zuci ce sa'ala rajulun min buqa'iyya an yaqra alayhi wani mutum ya tambayi al-imam al-buqa'i kan cewa ya ainihin wato ya mai karatu فأذن له البقاعي إمام البقاعي سيباش إذن فجلس الرجل متربعا ثم يزو سيزون زمن تنقش قبر إلى زمن ده محمد سامي نعم ده يكفي رسولنا عبد العزيز إلى زمن ده يسوس يتم زمن وريدي زمن ده يحيى زمن ده مصطفى هنا التربع زمن وريدي wasu mutumin ya zo sai ya zauna ya hakimci haka a gaban bukai famtana al bukai min min ikra'i bukai yake karantar da shi ka koshi da ilimi ta zo kai zaman manya a gaban malami yace ha kawai shi kenan ba ka da bukata san inda dare ya maka alaikum salam an gane ko ana ana lissafa wannan zaman a gurin ɗaliban ilimi kan rashin ladabi wani abu in ka yi ba zan ma magana ba sa gan shi a rubuce ana lissafa shi menene zaman ɗalibai a shekun sani irin wannan zaman haka ake zaman karatu sannan ne aka samu daga magabata har zuwa yau kuma an kaje zaure zaman da ake ke ko ba haka ba to ya fi girmamawa da ladabi ba malamin ka duka mawa ba ilimin ne an gane wannan ayyuwa za ka da ya zo yi tarabbu'i sai buka'i ya ki karantar da shi wa kala lahu anta ahwaju ila al-adab minka ila al-ilm alladhi bi itarrafihi ai kai ka fi tsananin bukata ahwaj ala zani afa na tafdil ko ka fi tsananin bukata zuwa ga ladabi a tare da kai fiye da yadda kake da bukatar ilimin da ka zo nema ba ilimi ya kamata ka zo nema ba je ka koyo ladabi tukunna je ka koyo dan mutum ne ya zo ban ka zai ka ce ya je koyo sallama ana ya fara koyo sallama kafin ya zo ya tambaye ka wannan abu da ka ba ilimi ya kamata ka koya ba ka fara koyon ladabi tukunna الإمام البخاري سمي برهان الدين البخاري أبو الحسن سمي إبراهيم بن عمر ابن الحسن الرباب الرباب wanda an haife shi 809 ya rasu 885 da littafi mai suna unwanin zaman fi tarajin shiyuh wal aqran yana cikin kusan yana da kasa kasa da su ibnu hajar rahimahullah ya rasu 885 yana da yan rubuce rubucen shi ko mu yana da rubuce rubucen shi kan tasiri وليس ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم دجنن نظام مغباتا الله يقرا مس رحمه سنا كلاوا da koyan nadabi kamar yanda suke kulawa da koyan ilimi قال ابن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين البصري الرباني كان صاحب التعبير بدأ للتافن شنا تعبير الرؤيا da ake jingina mushi bai tabbata shi ya rubuta ba sai mukhalafat da yawa a ciki da haka muhammad ibn sirin a cikin manyan malamai na tabi'ai maula anas bin malik ne domin baban shi ne ya fado cikin kasan anas a wani yaki da aka je a wato ainihin ya rubuta mai fansa kuma ya biya muhammad bin sirin ya rasu ɗari da goma yana cewa kanu ya ta'allamuna al-hadiya kama ya ta'allamuna al-ilma kanu as-salafu kenan magabata sun kasance ya ta'allamuna al-hadiya suna koyan shiriya da kyawawan halaye da ladabi kama ya ta'allamuna al-ilma kamar yadda suke koyan ilimi daga batun yau ba kenan wannan magana ta zo cikin jami'u al-jami'u li akhlaqi rawi na al-imam al-khatib al-baghdadi juz'i na ɗaya safa ta ainihin wato goma lambar asari na tara wala ya ce bal inna qa'ifatan minhum kai ba ma haka ba da yawa daga cikin wato ainihin ma'abota ilimi magabata yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi suna gabatar da koyon ladabi akan koyon ilimi kamar yadda al-buqai ya umarci wancan qala malik ibn anas li fatan min min quraish al-imam malik ibn anas wanda ya rasu 179 ku dinga rike wasiyat din nan fa na'am 179 nawa aka haife shi gomiya tara da uku aka haifi al'imam malik da su 179 to al'imamu malik ya kasance ya ga yamma wani matashi daga cikin ƙuraishi ya ce mai yabna afi ya kai ɗana gurin fassara mu haka zama ce su su ce yabna afi in suna talbifi an jawo mutum a jiki ce ya bin akhi mu kuma sai haba dana an gane ko sai haba dana ta'allamin adaba qabla an tata'allama al-ilma ka koyi ladabi kafin ka koyi wato ainihin ilimi kan magana ta zo cikin ghara'ibu malik na ibn al-muzaffar lambar asari na 46 hakan na abu nu'aym ya kawo shi a cikin hilyatul awliya juz'i na shida safa ta 20 wanda wanda ya ruwaito wannan daga maliku shine Khalid bin Nazar al-Aidi wanda yake shi kuma fiqan kaga yana nuna magabata kala su al-Imam Malik wa ma adraka ma Malik yana umartar ɗalibai da su fara koyon ladabi kafin ilimi wanda ce wa kanu yadhhiruna hajatahum ilayhi magabata sun kasance suna bayyana bukatar su matukar bukata zuwa ga zuwa ga ilimi qala makhlad ibn al-husayn ibn al-mubarak yawma makhlad ibn al-husayn malamin abdullah ibn al-mubarak ne wanda shi makhlad ibn husayn abu muhammad kana al-basri thiqatun yafadil ya rasul 191 ياتي مع عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد الزاهد كينا شيخ الإسلام عالم زمانه sannan a ainihin yana cikin manyan malamai da suka yawaita jihadi da hajji da sauran ayyuka na alkhairi tare da yawan ilimi da rubuce-rubuce. Ibn mubarak rahimahullah wanda Ibn mubaraki wato ainihin yana cikin manyan malamai kuma ɗalibin al'imamu malik rahimahullah da ya rasu 181 to malamin shi makhlad ibn al-husayn yake ce mushi nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilm mu fa yanzu zuwa ga yawan ladabi muka fi bukata fiye da yadda muke da bukata zuwa ga ilimi mai yawa wani a yanzu mun fi bukatar ladabi mai yawa akan ilimi mai yawa ana ɗalibi lokacin da yake farkon fara karatu ladabi ya kamata ya ainihin wato tasa a gaba ibn al-arabi ya kawo wannan magana cikin mu'jamin shi lambar hadisi na 1386 hakan nan al-jami' da akhlaq rawi ta ainihin khatib al-baghdadi juz'i na ɗaya safaha ta ainihin wato biyu safa ta sha biyu afuwa sa'annan mala ya ce wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilayhi salaf sun kasance suna yin wasiya da ainihin ladabi kuma suna shiryatarwa da ba da shawara a kan yin shi yace qala malikun kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li dhahab ila rabi'ata ta'an ibn abi abd arrahman fa fiha ahli almadinati fi zamani mama na takan yi min rawani ta nada mai rawani rawani dai da manya ke yi sai ta naɗa mai rawani maman al'imamu malik tana da alfadlul kabir a kanmu takan ce mushi izhab ila rabi'ata ka tafi gurin rabi'a rabi'atu bin abi abdurrahman shine rabi'atu ra'ayi da an ce rabi'atu ra'ayi shine rabi'atu bin abi abdurrahman hafiqu shine babban malamin malik wa hadisi babban malamin shi zuhuri wanda shine faqiha ahli al-madinati fi zamani rabi'a shine babban masanin fiqh a madina a lokacin shi bayan wato ainihin fuqaha'u saba'a to ba wanda ya daga tutar fiku kamar rabi'a bayan shi kuma babu kamar maliku sai da aka ce la yufta wa malikun fil madina sai ta ce mishi fa ta'allam min adabihi ka je ka koyi ladabin shi qabla ilmihi kafin ma ka koyi ilimin shi wato a lokacin ba ilimin ba ma ya je ya fara koyon ladabi yasa ko maliku aya ce gurin ladabi rahimahullah wannan magana ta zo cikin tartibul madarik na alqabi iyad جزء نعسفة تدريب ثلاثة وليس وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب ديوا دقا تكن ألغان زامني أن هرم تامس سام إلمين سبو دولا تنتد لدبي دوسك يتي فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه سيغا ينسو يا كشن جدا مالا فايتي هذا مالا duk da wannan zaman da muka ci na tarabu ya suna kiran shi shine istiqai wanda ibnu al-qayyim ya rinja irin wannan zaman ba kenan ya yi balas hankali kawai ba shi da wata damuwa ko wata bukata a wadace ya ce ma'ana kwanta ya ɗaiɗai gaban malamin shi ko ya ci shingida bi hadarati shaykhi bal ya muddu ilaihi rijlai abin da ya fi haka muni ma ya niƙar da kafafuwan shi gaban malamin shi niƙar da kafa haka ya zo karatu ko majalis da na sani majalisun mu ne da muka yi karatu da ta yi haka tashi ka tafi gidanka kawai Allahumma sai dai in ba ne akan ɗaga ma kafa har karatu ya biyo kan wata kanka wata an gane wannan ko wa yarfa'u sautahu indahu ya daga sautin shi gaban wani dariya ce ma zai tsiri da dariya sai ya razana malamin shi a wannan ba ɗalibi ba ne wala yamtani'u an ijabati hatifihi al-jawwal aw ghayrihi ba ya kin ma amsa wayan shi ta salula in an kira shi a waya gaban malamin shi gurin karatu sai ya daga waya wai sai ce ma'aziratan ma'aziratan din wa ai ba malamin kamawa ba ilimin kamawa da ka tashi ka je ka amsa kalma nawa za a faɗa ba ka kalman nan da kake gani san tsigare ta wata in ta kubce maka yaka shekara goma baka ji ta ba an gane wannan aljawad sai ce fa ayyu adabin inda ha'ula'i yanaluna bihi al-ilm wannan ina suka ga ladabin da za su samu ilimi babu yace ashrafan layth ibn sa'ad ala ashabi rahimahullah ala ashabi alhadith al-layth ibn sa'ad ya hango daliban hadisi a masar kenan fara'a minhum shay'an ka'annahu karihahu sai ga sun yi wani abun da kamar ya dan kyamaci wannan abun وقال سيتي ما هذا ليه هذا أنتم إلى يسير من الأدب أحوج من منكم إلى كثير من العلم kufa yanzu kun fi bukatar ladabi mai yawa a kan bukatar ku zuwa ga ilimi mai yawa bismillah salatu wassalamu ala rasulillah la hukum dan koma yace ashraf al-layth ibn sa'd rahimahullah ala ashab al-hadith al-layth ibn sa'd ya hango ɗaliban hadisi fara'a minhum shay'an ka'annahu karihahu sai ya ga wani abu daga gare su kamar ya kyamaci wato ainihin wannan abun da ya ga ya ga suna yi don haka faƙala sai ce ma haza me haka istifam na inkar kenan ko antum ila yasirin min al-adabi ahwaju minkum ila kathirin min al-ilmi wato ku nan ɗan ƙanƙanin ladabi kun fi buƙatar ladabi kaɗan a kan ilimi mai yawa wato kamar yana nuna masu da ladabi daga da ladabi suka samu duk ƙanƙantar shi a wannan shekarun nasu da halin nasu ya fiye musu ilimi mai yawa da suke nema wannan magana an ruwaito ta daga allai ibn sa'ad kuma an ruwaito ta daga abdullahi ibn mubarak wanda allai ibn sa'ad shine allai ibn sa'ad ibn abdurrahman al-fahmi al-qalqashandi al-qalqashandi sunan garin su ne qalqashandi an gane ko faqihun wa muhaddithun wa imamu ahli misra fi zamani zamanin shi shine babban malamin misra ba wani malami da ya kuce da ilimi sanin hadisi da fiqh da tafsiri da sauran ilmin muka na addini da hada ulum na lugha ma duk da tun yana da kananan shekarun shi Allah ya bashi wannan baiwa gashi da dimbin dukiya kuma babban aboki ne na al-Imam Malik Allah ibn Sa'ad ana cewa kharaj din da gonar shi ke fitarwa a shekara ta kai dinari dubu tamanin wanda biliyoyin kuɗi ne miliyarori ne amma bai taba fitar da zakka ba bai taba fitar da zakka ba kafin shekara ta zagayo ya rabar da su kafin shekara ta zagayo ya rabar da wannan kuɗi sai na zakka shi ne wanda maliku ya aika mai kyauta ta buhun dabino sai ya aiko mai da buhun zinari wannan buhun ba buhu babba ba haka ɗan ƙaramin buhu na matafiya da suke sa dabino maliku ya aika mishi jiraf din na dabino wanda shi maliku abin da yake da shi kenan haka sai ya maido mishi wa idza fayyukum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw ruddu sai ya maido mai da ahsana minha sai ya ba mu abin da ya mallaka mu mun ba shi abin da muka mallaka sayyidul ashiya kenan bai saha'i ne maliku allaiku karshe wanda allai ibn sa'ad Allah ya kara mushi rahma ya rasu shekara ta 175 kaga maliku da 79 shi kuma da 75 shekara hudu ne a tsakanin su Allah ya ji kansu da gafar ana cewa Allah ibn Sa'ad ya fi maliku ile wanda shi kai shi maliku abuwatu ya yi ikirafi da haka amma sai dai maliku ya fi samun ɗalibai da za su yi haɗa ilimin kan an gane wannan kuwa na'am yanzu ko kulafa idan ka duba sai na ali bin abi talib mutum ne mai yawan ilimi sosai imam ma a sayyidina umar na kiran shi halalul mushkilat to amma ɗaliban da su sayyidina umar suka samu sayyidina ali bai samu kalar su ba daga sai ya zama an fi yawaito ilmin muka daga gare su a kan shi haka shi ma allah ibn sa'ad ɗaliban shi ba wato bai samu wadata ta ɗalibai masu hazaka da ya samu ilimin shi ba kamar yadda maliku ya samu yana da mazhabi mai zaman kanshi na cikin ashabul mazahib al-mundadira da suke da mazhaba da ta ba labarin ta yanzu ta bace kamar al-auza'i ko faqihu sham shi ma da mazhaba aka sufiyan al-thawri da mazhaba amma mazahib din su yanzu wato ainihin ba an gane wannan ko na'am wallahi ibn sa'ad an ruwaito shi ya faɗi wannan magana kamar yanda wato ainihin aka ruwaito hakan al-khatib al-baghdadi ya kawo a cikin littafin sharaf ashab al-hadith shafi na 122 alayhi wa sa'adin ya hango ɗaliban hadisi ya ga wani abu kamar ya kyamaci abin da suke sai ya faɗi wannan magana to amma ibn asakir ya kawo cikin tarihu dimashq juz'i na 32 safa ta 445 cewa magana ce ta ibn al-mubarak abu nu'aym ubayd bin hisham shine yake cewa ya ji abdullahi ibn mubarak yana ce ma ɗaliban hadisi wato sai yace antum ila yasirin min al-adabi ahwaju minkum ila kathirin min al-ilm zai iya yiwuwa domin allait ibn sa'ad yana gaban abdullahi ibn al-mubarak an gane wannan to ta yiwu abdullahi ibn mubarak ya ji daga allait ibn sa'ad sai ya ga kuma wata kalar wannan sai ya maimaita ba tare da ya kawo asiga ta hikaya ba wannan kuma abu ne wanda yake ya halatta babu matsala a kai domin ko aya da hadisi ana iya iktibasin su balantana maganar malami an fahimci wannan sai malam ya ce fama za ya kunu laitu laura a hala kafirin min kullabil ilmi fi halal asir to allai kuma ko me zai iya cewa idan ya ga halin da yawa yawan ɗalibai na wannan zamani to ɗalibai na wancan lokacin wanda suna cikin alkorunan mufaddala yana cewa kun fi buƙatar ladabi kaɗan akan ilimi mai yawa to na ga cikin wa'annan wannan namu a wannan lokacin namu shi ma malam da suke can saudiya da zai ga irin namu ɗaliban na nan su mu fa'uzu billahi ba ka ce a yi kokari a gyara dama fa fasisi na kasasa la'allahum yatafakkaru kowa zai tunani da kyau in ka gyara in ahsantum ahsantum ya kuke kuma in asa'atum fala Allah ka shirya da